بسم الله الرحمن الرحيم
الشاطبي a sai sha ɗari malamin nan babba Sani wanda ya Baba wafati ɗari biyar da tafiyin kwakwar yake zai am, zai faɗa ba ko?
Na'am.
Uhum.
sahib hirzul Am- amani mai littafin ƙafi da hirzul amani awul qasim bin farata to sunansa abu gasim ɗan fiyura ɗan halal
alwafatu alwafatu ya wafati shekara ɗaya biyu ɗari biyar da tafiyin wato yana ɗan shekaru hamsin da wani abu shi ko shekaru sittin bai cika a duniya ba
almarfan an banne shi safa sauhin mukaddam a gefen dutsen mukaddam sunan dutse ne a misira to a gefen dutsen mukaddam a gefen dutsen aka binne shi na'am almazkur an faɗe shi Nafu.
a a cikin a cikin littafin na furdini
ibn rushd sai al-habib ibn rushdin wanda yake jika ba kakan ba shi kakan an faɗe shi a sama alfairus wanda yake filosofa sahib bidatul rusul mai littafin bidatul rusul wanda malami ne babba likita kuma littattafansa na likitanci an daɗe a turai ma da su ake amfani da su na'am Eh, an daɗe har wajen wato shekarar miladiya ta dubu da ɗari hudu da casa'in da ta tafansa su ne manyan umda a koyar da aikin likitanci a ƙasashen turai
al-ism muhammad sunansa muhammad al-awwal ibn ahmad alwafatu sana ya yi wa fati shekara ta ɗari biyar da casa'in da biyar wato almarfan ya ya- ya haife shi ɗari biyar da ishirin shekarar da ma- kakansa ya rasu a shekarar aka haife shi kuma ya ya samu shekaru saba'in da biyar a duniya ya wafati ɗari biyar da tasirin da biyar a zahiri dai an binne shi ne a kurkuba Kurkuba.
an Kurkuba faɗe ne.
shi a libajin muzahar shi ibn rushdin a akwai ma wanda suka yi littattafai musamman akan tarihinsa na'am tsakanin eh, musulmi da ma da turawa Eh, an samu turawa ma da yawa wanda suka yi littattafai daban-daban akan tarihinsa da bayanin rayuwarsa ko su ra'ayoyi nasa
ibn shas akwai ibn shashin
sahib mai jawahir littafin samina jawahiru sanina jawahiru sanina fi masari alimin madina wanda shi kamar ya bi tsarin wani littafi ne na shafi'awa wani littafi ne na shafi'awa yadda ya kawo magana fiƙihu ta ƙayatar da ibn shafi sai ce to me zai hana a yi littafi akan masabar malikawa a bi irin wannan tsarin
Alaikum Abdullahi bin Sunan Muhammad.
Abdullahi Muhammad. Ya yi wa alwafatu faɗin sana hijira ta ɗari shida da sha shida. An
almarfan binne shi a Dimiyada a ƙasar Misira.
almazkur fi An faɗe shi a Husnul Muharara ta Siyudi da Laluddin Siyudi.
na'am Shi Ibn Siyasin kamar shi ne Ibn Hajji da za a faɗa ya ɗau littafinsa ya ƙari ya ƙara haɗawa ya kira shi Jami'ar Ummahat wanda ake kira masa Sarunul Hajji. Shi kuma daga baya Halilu mai muhtasar wanda mu muka fi sani ya ɗauki nasa ya ƙara gyarawa ya ƙara harhaɗawa ya fidda nasa muhtasar. To, ibn hajib Ibn Hajji sahib jami'ul umma mai littafin da ake kira jami'ul ummahat al-ism usman sunansa al-awwal usmanu dan umar alwafatu sana ya yi wafati hijira ta ɗari shida da arba'in da shida wato an haife shi ɗari biyar da saba'in ya sa rayu a duniya a shekaru saba'in da shida Ah, malami ne babba wanda ah, ya ƙayatar a ilmai daban-daban yana daga abin da ake faɗa daga gare shi cewa shi tun yana ɗan shekara shida ya fara littafi tun yana ɗan shekara shida a duniya ibn hajjin ya fara littafi to almarfan an binne shi a iskandariya almazkur fi an faɗa a littafin mafaratul aya
ibn daqiq al-eid sai ibn daqiqil idi wanda ake masa laƙabi da zulfatawu gwanin ba da fatuwa na'am al-ism muhammad abul fath sunansa muhammad abul fatih alwafatu sana ya yi wa fati hijira ta ɗari shida da sittin da bakwai amma wannan da gyara kuskure ne ibn zikir ya yi wa fati ne hijira ta ɗari bakwai da biyu ɗari bakwai da biyu ba ɗari shida da sittin da bakwai ba sai bayan wannan hijirar da ya faɗa da shekaru talatin da biyar sannan ibn zikir ya faɗo wa fati wanda shi ma dai ya yi littattafai ya ba da gudunmowa da yawa a ɓangaren ilimi an binne shi a misira a ƙarafa an faɗe shi a diba julmuzahar
al-qurtubi sai sahib kurkuki tafsir mai tafsiri al-ism muhammad sunansa abul muhammad ibn fath ahmad ibn abi bakar الوفاة سنة ya wafati shekara ta 671 an المدفن binne shi a mujeto ibn hasibin a misira an faɗe shi a littafin na fukiri
القرافي sai karrati الذخيرة littafin zahira wanda shi ma wani malami ne gwani a iya kiransa wato mechanical engineer ne Na'am.
yanzu a zamanin sai kirkiro wasu tsare-tsare na agogo na yin agogo agogon iri-iri mai kayatarwa eh, wanda ke da shekara 700 eh, yau da wafatinsa kaga ya kai shekara 700 da kusan 60 758 da wafatinsa مم.
amma tun a sannan ya yi abubuwa da yawa na ƙayatarwa a wajen tsere-tsere da kaya- ya fito da wasu abubuwa ga kuma ilimi da Allah ya bashi littattafai daban-daban da ya yi ah,
الاسم wato shi ne ya littafin zahira مم.
zahira a wato fiqhun masabar imam malik sunansa amadu ne idris
الوفاة ya yi سنة fati shekara ta ɗari takwas da tamanin da hudu an gina shi المدفن a ƙarafa المذكور an ambace shi a littafin diba zulmuzahab
ابن أبي da جمرة ibn abi jamrata wanda ya yi tasarin buhari kuma yawa iya tasarin nasa sharhi مم.
sharhin da yake mai matukar amfani مم. الاسم sunansa abdullahi asara الأسعد. الوفاة سنة yawa fati shekara ta ɗari shida da tasa'in da tara المدفن an القرافة binne shi a ƙarafa المذكور فيه an ambace shi a ina nuni ishara ga wani littafi da kuma na fuɗi ko مم.
nuni ishara ga nafrawi sharhin nafrawi ko na risala to sai ibnu shadi ibnu shadi sahibu anwarul buruk ne ya samu anwarul buruk مم.
sunansa qasim قاسم bin بن عبد abdullahi الله shi wancan a ɗarafin nan da aka faɗa نعم ya yi littafi alfuruk akan ƙa'idoji na masar نعم wanda yana cikin malamai na farko da suke da tattafai akan ƙa'idojin masara musamman musamman imam malik to shi wannan ibn shaɗi sai ya zo yi masa wasu gyare-gyare a littafin nasa shi ibn shaɗi sunansa kasimu na abdullah
الوفاة سنة Zuwa shekara ta ɗari bakwai da ishirin da uku 27 an المدفن binne shi a sabta wato المذكور a فيه madana an faɗe shi a littafin dibat
ابن الحاج صاحب sai mun المدفن hajj mai littafin madahar محمد shi بن ne عبد muhammad الله muhammad al-abdali
الوفاة yawan سنة fati hijira ta ɗari bakwai da talatin da bakwai an المدفن bane shi a القرافة ƙarrafa المذكور an فيه faɗe shi a wato diba da muzahab da na kuɗi
أبو حيان الأندلسي sai abu hayyan al-andalusi malami babba wanda shi ma malami ne a ilimai daban-daban malamin qur'ani malamin hadisi malamin tafsiri malamin nahawu a iya cewa ma ta wani wajen a nahawun ya fi shuhura Eh, a nahawun ya fi shuhura Eh, kuma malami a fikihu a fikihun ma malami ne الاسم sunansa محمد babban بن yusuf يوسف al-ali العلي الوفاة yau سنة ta hijira ta 745
المدفن an binne shi a misira المذكور فيه an ambace shi a littafin na fuɗe akwai littattafai musamman da aka yi na tarihinsa مم.
musamman wajen bayanin ra'ayoyinsa na nahau مم.
musamman wajen bayanin ra'ayoyinsa na nahau wanda shi yana da wani ban mamaki a duniya a iya cewa ba wanda ya fito da dan malik mai alfiya irinsa تو.
domin akwai sanda ya sharɗa dama ɗalibansa cewa duk wanda zai karatu a wajensa sai dai ya ɗauko tafsir na ɗan malik ba a samu kuma wanda ya ringa yi wa ɗan malik raddi irinsa ba yi wa ɗan malik raddi ba ba kaɗan ba yanzu kusan duk abin da ɗan malik ya faɗa sai a ga ya yi masa raddi ko akwai baitin da suyuɗi ya kawo a faridarsa wanda yake nuna irin wannan wani baiti ne siyudi ya kawo a farida farida da ake cewa za a karasa yan baitoci tsiraru ne suka rage a ciki a ce an sauke ko amma abin da ya sa damun ba a sauke din ba saboda irin wannan tambayar aka in karatun da aka yi yana nan ko ya shiga ya shiga zuciya ya shiga hankali za a iya kawo ko amma ba a kawo ba to me amfanin a sauke ba ba a sauka ba an ce an sauke littafi ai ma'ana an karanta an gane ko wanda baiti ne shi siyuɗi ya kawo wanda yake nuna irin raddodin da shi ibnul asiri ya a kan ɗan malik akwai wani ma da ya zo zai bincike zai masa a nahau profesa sani hamisu ya turo na ce ka je kai bincike akan zaɓe-zaɓen shi suyuɗi a farida na'am ya je ko aka abu uku ba da bashi a bashi sai sake turo shi ce kawai in ayyana masa wanda nake ganin na ayyana masa wannan ba cikin matsalolin da shi suyuɗi ya zaɓa akwai guraren da yake ya dace da shi abu hayyan akwai kuma inda yake ya saba wa abu hayyan amma dai ba wannan ake bincike ba yayin an duba binciken shi wannan ɗalibin mutumin nasarawa ne za a gani asali mutanen koki ne amma tun kakannin su suka koma nasarawa da zama ko lafiya to a wannan baitin na shi suyuɗi ake tambaya wanne ne ko a kyale to ka a fari da rahoto da yake tambaya ruya an ibn abbas radiyallahu anhu ma nau qala asu salibun abal qawl dole tasrifu shaf wa halul azra wa ramil bund wa hasul lahasa wala ibu bil hammam atayya wa tasiru bil asani wa farqat al aqubi wa islam al izari wa halu أزرار الأقبية وإجمال شرب الحمل وإتيان الذكور وستزيد عليها هذه الأمة مساهقة النساء للنساء an da abu na ba sai Allah ƙara dagare su ya ce akwai wasu ɗabi'u goma da mutanen annabi lutu suke na farko su geza gashinsu haka ya zama ya koma a jere na biyu kwance maɓalli fuskanci maɓalli mutum yana tafiya cikin sukurdinsa da a buɗe sai na uku yin harbi da bundika wato wannan basusa na hudu jifa da tsakuwa na biyar wasa da wato tattabaru a ringa wasa da tattabaru na shida yin fito da yatsa a ringa fito da yatsa na bakwai a ringa kwakwasa a ringa kwararrasa yatsu na takwas shine a ringa sakin ya tufafi a ringa fantano yana jan ƙasa na takwas shine alkyabba na tara kai kenan na a ringa kwance maɗaurin alkyabba alkyabba an yi a maimakon a ɗaure nan ɗin a bashi a buɗe na na takwas ko na tara dawwamar da shan giya na goma zan kewa maza zan kewa maza a taswifu sha'ari hannun azrari ramin bundiki hasu bil hasala ibu bil hammam safiru bil asabi farqatu al aqub isbalu izari hallu azrari al aqabiya ilmalu shurb al hamri ya ce goma amma ma har sha ɗaya ya kawo kenan har sha ɗaya ya kawo wata ta zidu alaiha hazihi al umma musahaqatan nisa'i nisa Allah da Abbasin ya ce al'ummar nan za ta ƙara a kan duk wannan ɗabi'un da aka faɗa su mutanen annabi Lutu sun yi to wannan al'ummar za ta ƙara wata ɗabi'a ma da su mutanen annabi Lutu ba su yi shi ne maɗugo a ce mace tana saduwa da mace ƴan uwarta waje annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa su haƙo nisa'i bai na wannan zina maɗugon mata tsakaninsu zina ne a zina ne to a takaice kenan dai to sai wannan da yake tambaya a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce almas'alatu kaddu roƙo mutum ya ringa wahal da kansa ne mutum ya ringa wahal da kansa ne saboda ka ta yi roƙa a amsa ma ma da zagi ko da bakan magana ta yi roƙa a baka ta yi roƙa ba a baka ba sai ka roƙi ɗari tare a ciki da kyar za ka samu ɗaya wanda zai baka kaga ka wahal da kanka kenan idan da wani sana'a kake yi da abin da kai ai za ka mora da abin da kai a ciki za ka mora amma wannan sai ka roki ɗari amma da kyar za ka samu ɗayan da zai baka ko to shi ne ma'anar almasalatu kaddo kaddo wahalar da kai ne alhamdulillah shi kenan to alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجبال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين